الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. muna da ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ɗaya dawo da mu a wannan majalisi yau rana ta litinin sha uku da wata na jimal mu'ula hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da 27 da wata na 11 shekara 2023 ya gudu mamun musallin rahimahullah ta'ala wala ya kullu wasiyu min amwalil qasirin shay'an yace wanda aka bashi wasiya ya kula da yara ƙanana to ba zai ci ba komai a cikin dukiyoyinsu kenan dukiyar da aka baka ta yara ka kula musu da ita ba za ka ɗauka ba idza kana ganiyan in yana da wadata kuma wadaci ne bikawar Allah ta'ala saboda Allah ya ce wa man kana da niyyar falansa abu wanda yake mawadaci ya kame kane ta dukiyar marayu wa man kana fakiran Allah ce wanda yake mai talauci fali ya akul bil ma'ruf ya ci amma daidai abin da shari'a ba za ta inkari ba to sai ma yake cewa lakin in farda lahu musi shay'an yace amma wanda zai ba ya maka wasiyya da kula da yaran sai ce ga yaran nan ka kula masa duke su duk wata ka ɗauki kayan su to wannan babu matsala au da lahun hakimu ujratan ko kuma sarki ya farata maka ba na yanka maka abin da za a baka a wata a ce ga ladanka bi kadari amali daidai gwargwadon aikin da kake a dukiyar wannan to jaza lahu akhdhu ya halitta ka karbi wannan abu bi annal wasi bi manzilatil wakil domin wanda aka mishi wasiya da irin haka to matsayin shi kamar wakili ne wal wakalat tajuzu bi ju'l ita kuma wakilci ya halitta a sawa mutum wani abu da za a bashi fa kazalika wasiya to haka nan ma wasiya ana iya a sa mutum wani abu da za a rika bashi a duk wata ko a duk lokaci na'am
وليس له أن يوصي بما بما بما أوصي إليه أو ليس للوكيل الذي الذي أوصي الذي أوصى إليه وليه أن يقول إذا مت ففلان وزير على هؤلاء الكافرين الذين أنا وزير عليهم لأن لأن تفعيل هذا الوزير في أن هؤلاء الكفار إنما هو إنما هو يتولي يتولي يتولي له وليس له حق تفويضه إلى غيره الوكيل yace kuma masala ta gaba walata lahu an yusi bima usiya ilayhi bihi yace baka da yancin da zaka wa wani wasiyar abin da aka maka wasiya kawo misali kai ne an baka kula da yara dan uban su ya bar maka su ya ce ka kula da su yanzu in zaka mutu zai ka kira wani ka ce to kai na ba amanar su a'a in ka mutu kuma diba za a ga wani dacewa a bashi amma ba kai bane kai ba ai wasiyar ce aka maka tunda ka mutu taka ta kare ai wanda ya dora ka shi ke da yanzu ka mutu ka sauka shi kuma wancan ai kai ku baka da yanki dora wani inda kai ma dora ka ne ai nasa lil wasi wanda aka mishi wasiya ba shi da yanci Allah zai ausa ilayhi wali wanda majibinci yaran mai uban yaran mai mishi wasiya an ya kula ya cewa wani idza mitu fa fulanu wasi ala haula al qasirin in na mutu wani shi ne na wasiya ya kula da wannan yaran sau da haka alladina ana wasiyun alaihim wanda ni ma an wasiya an kula da su to shi zai kula da su li anna tasarrufa hadha alwasi yace domin tasarrufin wannan wasi fi haƙi haula al-qisar yace a haƙin wa'annan yara ƙananan ko kuma wanda suke daga bu inna ma huwa bi tawliyati alwali lahu wancan majibincin yara ma'ana uban yara nan shine ya nada shi fa nazar haqqu tafwid shi ba bai da haƙin da zai fawada zuwa ga wani ila gari zuwa wani shi kalwakili ita kamar wakili in ka aka dora kan wakili to ka ga kuma ka dora wani wakili shi ne wakili ولا يجوز للوكيل أن يبيع ويشتري من ماله بنفسه فلا يجوز أن يشتري بنفسه شيئا من السلعة التي يملكها هؤلاء الكفار وليس له
na'am
وليس له أن يشتري لهؤلاء الكفار بالعدل يملكها هو لأنه مدخل بمحابة نفسه فلم يصف تسربه في ذلك كلام الشيخ to yayi kun yi wani masala ta gaba ya ce wala ya juzu lil wasi bi halitta ba ga wanda aka bashi wasiyar kula da yara an baka dukiyar yara ka kula an yabi a waye sariya min malin bi nafsi ya sai da ko ya saya a cikin dukiyar da kanshi gane ko da kanshi misali iya da gidaje sai ce to an ba da kuɗaɗen ku in kula muku da dukiyar ku da sai muku wannan gidan na na guri kaza ko kuma su an bar musu gidaje sai yanzu ya ce wancan gidan na kula sai shi da wannan motar ne wala sai ta da saboda haka bi halitta aka ba shi wasiyar yara ya yi haka ya ce fa la yajuzu an yusalla li nafsi sha'an bi halitta mai sai wani abu dan karan kanshi a cikin dukiyar su na sai ina da kayan su Allah ya yamliku haula al-fisar wanda wannan yara suka mallake ta haka nan walaysa lahu an yashriya li haula'i haka nan da ya littaba kuma ya siya waɗannan yara a dukiyar sa'ilu alƙisar sil'atan ya mulku huwa kadar da ya mallaka shi da sai da yaran nan ce na siya muku a cikin kaya na saboda da kayan haka nan ya ce li annahu muttahamun bi mahabati nafsi domin za a tuhume shi da san kai kaza ya zo kan shi kaga wani gidajen nan nashi ya sayar iyan da ka sayar musu wallahi ko ka ara sai an tuhume ka shi yasa dole ne a nisanci irin wa'annan abubuwa yanzu yau aka baka amanar yara ka tsare musu an baka dukiyar su za ka je ka siya musu gidaje sai ka siya ka sai da musu naka ko da gidan da ka siya musu misali zai miliyan goma sai ka siya musu a miliyan takwas sha za a riƙe ya buga musu saboda mai saboda kuɗin su a hannun shi haka da in nasu za a sai da in a ce bai wucewa miliyan goma kai ka siya sha biyu ma da da san kai sha biyu ne ya siya ba a yi nazarin na cewar baya ya wuce goma amma ya kamar aka fito masana abu su kamar su ya ce da to gaskiya nan ba inda aka bada dama sai an samu tuhuma matukar shi yasa ko da kudin aka mun shi ya biya tun da dai shi ne wakili kuma yaran nan kananan inda yaran manya ne ban matsala amma yaro ne karami duk abin da kai ta za a yi kadai kayi ne dan kan yana akwai matsala farin da sai ta saro bi zalika kan wakili yayin to anan baya ta saro bi kamar wakili kama wakili shi ba biya wa wani haka nan ba jaka masala ta gaba
wala yi wala bai yi a a yawwa ya zuwa cewa mu ko ya zuwa يجوز ذلك للأب ويجوز له أن يسري لأولاده بمال- بمالهم سلعة يملكها هو ويجوز أن يسري لنفسه سلعة يملكها أحد أحد أولاده الصغار لأن الأب غير مسلم في حق أولاده to yayi ko yi zalika lil abi amma in uba ne ya halitta haka ne uba ne a dukiyar ƴaƴan shi ɗanka yana da dukiya to ya juzu lahu an yasariya li auladihi ya halitta ka sai a wajen ƴaƴanka a sigar ƙananan bimalihim da dukiyarsu sil'ata ka sai da musu kenan da farko sil'ata ne mulku wa kadar da ka mallaka yanzu misali yaran da ƙananan akwai wasu kuɗaɗen su da aka ta- tara musu ko ma sun dan samu wani abu ta wani bangare ko irin wani yaro da ake wani jaraba ya samu wani kuɗi mai yawa ya ga an ba yaro miliyoyi to shi kenan kana da wani abu da ko wani gona ka saya mashi a cikin duke babu ko kuma kai kake da kwai eh, su suke da kwai wannan kadarar ka saye ta ko da ka yi san gamban matsala inda uba ne dama an to malika da abi kuma dama uba ai ba tuhuma shi akan diyan shi ba na tuhuma shi ko me ai babu tuhuma to in uba ne zai siya diyan shi saboda haka ko da an yi ma dan abin nan din saboda karar ɗari biyar kin ya zai musu ɗari bakwai a je neman matsala tunda ya uban su ne haka nan nasu zai yi miliyan guda ya ce kai wani ɗari biyar za a bada sai ku duka neman matsala saboda uba ba tuhuma shi a diyan shi to wannan duka in uba ne ban matsala yake cewa haka nan da waye juzu an yi ta da nafsi ya halitta siya wa kansa fil'atar wani kadara ya wuri kuwa a hadu auladi wani ɗaya daga cikin ‘ya'yanka ya mallaka ‘ya'yanka a cikin ‘ya'yanka wani ya mallaki kadara ko ƙarami ko babba nan an ci siga to ko ma babba ne ya halitta ka siya li annal aba domin shi uba gairu mutahamin fi haƙƙi auladi ba a tuhuma shi haƙƙin ‘ya'yansa kenan dai abin da ya ne babu matsala a nan. Na'am.
يأتي والوضع ولا يلي مال السبيل والمجنون الآخر ولا ولا يلي مال السبيل والجنون إلا الأمر أو وكيل أو الحاكم فإن الأب مال أولاده القصار وكذلك والد شب- شبكته عليه وفيه آئر والآلي وبعدهما الحاكم لأن ولايته عامة وذهب بعض أهل العلم إلى أن أن أقارب الكفار لهم ولا يجب على مال هؤلاء الكفار وأولا- وأولاهم في ذلك الأنشطة ثم الأمة وال- والأسباب والأسباب لكن تكون ولية هذه القريب ولي القريب عن طريق الحكيم فإن فإن فإن رآه فإن رآه عليا صالحا للولاية على المال وله وإلا ولي من يدل هذه الولاية ممن يليه من الأقارب والأحباب فهذا هو الأفضل
to yayi wala yaliya malar sabi ya ce ba wanda ke zubintan jagorancin dukiyar yari- yara ko yaro karami yake cewa warjinun ko walmajinun ko mahaukaci yaro ko babban ma mahaukaci shi an ce mahaukaci da yaro da babbar kaɗe ne yake cewa da yaro karami da mahaukaci ba wanda yake jibintar jagorancin dukiyarsu na harko illa al'abu sai uba inda akwai uba to shi ya fi kowa dacewa au wasihu ko kuma wanda yawa wasiya ce ka kula da su na biyu kenan au hakimu ko sarki to da haka shi yake masu sarauta su iyayen kowa ne kenan suna iya su yi su yi jagorancin dukiyarsu yake cewa me yasa fayyadar abu mara auladi yace uba yana da damar da zai zurunci dukiyar 'ya'yansa ya yi jagorancin ta alkisar wanda suke ƙanana li kamari shafaqatihi alayhi saboda cikar tausayin da yake musu wa wasiya ce to wanda yawa wasiya qa'imun maqamahu shi ma ya tsaya matsayin wannan uba kenan da shi da wannan uba duka ɗaya ne wa ba'dahu mal hakim to bayan uba da wasi in babu uba babu wanda ya wasiya to wan- wa ya kamata ya ga shi ne wasu malamai suka ce alhakim sarki sau da sauran yan uwa ba kun za a ga aiki ko li anna wilayatahu amma domin sarki jagoran shi na kowa da kowa ne tunda babu uba babu wasi suka ce sarki ya jagora to amma sai ne sai ce waza ba zu al'ilmi amma wasu malamai suke a'a abinda za a yi ila anna a ƙaribin ƙisar lahum wiladun alamani haula ƙisar wanda suke makusantan masu ƙaramin hankali yara ƙanana suna da haƙƙin jagorancin dukiyar wannan yara ƙanana wa aulawan fi zalikal jad wanda ya dacewa a makusanta in akwai kaka shi ya fi summa al'um in babu kaka sai uwa summa yake cewa wal asabat sai kuma asibai yan uwa wanda suke masu gado wanda suke iya cinya dukiya gaba ɗaya suna yi ta asibai lakin takunu tauriyata takunu tauriyatu hadar qarib yace sai dai jibinta wannan jagoranci na wannan makusanci kenan in za a ba makusanci ya jagoranci irin wannan dukiya to za ta kasance an tarikin hakim daga hanyar sarki shi za a biyo a gaya mushi ya yarda kenan da ba da izini to kun yi dan kuskuriman da suke yawwa fa in ra'ahu adlan salih idan aka ce an sarki to wani ya mutu babu uba babu wasi kenan yanzu ga duke amma wa yara to saboda haka yanzu mun samu a yan uwansa ga wani mai jagoranci to sai a ce ya ce wane ne a ce wane in ya ga adali ne ya dace a bashi jagorancin kayan mutane to sai a bashi wallahu sai ba shi jagoranci wa illa in ya bai dace ba waliya man yasluhu li hadhihi wilaya ya jibuntar da wanda ya dace da wannan jagoranci mimman yalihi wanda suke kusa da shi muna qaribihi muna qaribil kisal ne daga makusantan su wa'annan yaran ƙanana wa hadha huwa al-aqrab wannan shi ne kenan idan ma babu wani abin da za a yi a cikin wannan yan uwa sai a diba a ga wanda ya dace sai a kawo shi a diba in an ga cewar wannan nan bashi ba za a yi mata ɓarga za a dukiyan nan to sai a bashi in kuma an ga alama abu za a yi ta ɓarga za kar a bada a duk a makusanta ai su suna cikin asibiti ai abin da ake nuni a nan wanda suka fi ƙarfi da aka kawo misali aka ci kaka shi ya fi ƙarfi kenan ai kaka shi matsayin uba yake tun da babu uba kenan kaka shi ya fi kowa ƙarfi daga kaka sai aka ce uwa tun da me yasa ba a gabatar da uwa ba kan kaka saboda ita mace ce aka ce in babu kaka a ba uwa sannan kuma babu sai wanda kake magana da kuma ɗan uba a sirbe kenan su za a ba jagoranci amma duk wanda za a ba jagoranci sai an je an kai sunan shi in an ga ya dace da a ba jagoranci akwai mutanen kirki wanda za ka ba su jagoranci dukiyar marana kake ga adalci akwai wanda banda ta ɓargaza abin da ake kadai mutum da an ba shi shi ma ke ta kanshi to amma akwai mutanen kirkin da su kadai aka ba su su kokarin da suke duk wani abin da zai zama to alkhairi na gyara wannan dukiya su ta suya ba su sai a je kan yayi masha Allah هذا لذلك فمن الأفضل أن يسمى تلك البيوت بالبيوت المفضلة وما شابه ذلك.
to sai malam ke cewa faqad haddada nuhatu hurufal jarri az-za'ida malaman nahu sun haddade iyakance harufan na jarra wanda ake cewa na ƙarin suka ce al'atibari an nahu yumkinu hazafuwa abin da za suka ce muka ce na ƙari ne don ana iya a shahe ta ko babu wani matsala ke yanzu abin da ake shahe shi ba tare da an samu matsala ba ke nan ƙari ne yawwa dun al-ifsad bil ma'ana ba tare da ma'anar ta ɓaci ba ko an shaye ma'ana ba ta ɓaci aw rusi khalalin fil usulub ko kuma a cikin usulubin in an shaye ta a ce akwai wani matsala da tawar babu wannan aw da abun bi tarkib ko kuma tarkibin kalmar ko jumlar zai samu rauni to duka babu wannan wali hadha asammuha shi yasa suka mata suna hurufan za'ida harufa na ƙari ala tibari imkaniyati hadhihi akan cewa ana iya a shafe ta aul istighna'i ana ko kuma a iya a wadatu ma bare da ita ba sai malamai suka ce illa anna hunaka wujhatu nazar suka ce amma sai dai akwai wani abu ne kamata a dan kalla da kyau waye shine qad na'tabiru hadha min dumni mura'ati halil mukhatabin tana yiwuwa mu ce wannan da aka zo da wannan harafi tana yiwuwa yana cikin abin da ke zuwa na kiyayewa halin abokan magana kenan kamar usulubi na larabci idan za a wa mutum magana to a sa wannan abin shi ne ke sawa kadai a usulubin na larabci a ga abin ya zauna daidai minhajut tasdiq wal inkar wanda zai sa a gaskanta ko kuma a ki gaskanta kenan ana iya ƙara wani abu don saboda haka wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu fa likulli ta'ifat usuluban ya ce kowace jama'a tana da usulubi nata almunasibi laha wanda yake ya dace da ita karin magana kenan wa qad yakunu min hasul istidal zihni bil qur'an yace tana yiwa wani lokaci ga an kawo wannan harafi wanda zaka ce mai na ƙari in a cikin alqur'ani ne tana yiwa kamar dan istidal zihni kamar yasa kamar aba tunanin dan adam damar shiri kenan akan wannan abin da aka kara shi ba ƙari bane dan hankalinka ne ya dawo kenan ka ƙara tunani aula ko wani wannan fa wujudu harfin jarri al-mu'akkad yace samun harafi na jarda na wasali kasa mai sa a ƙarfin magana kuna muwajjahun ila man arada Allah tawjih al-usulub ilayhi kenan ana fuskantar da shi ne wannan harafin da ake gani ba na ƙari ba za a ce a ana fuskantar da shi zuwa ga wanda Allah yake nufin a fuskantar da shi zuwa da wannan usulubi zuwa gare shi amma kalamullahi al'ala amma maganar Allah madaukaki fa huwa munazzahun an an yakuna bihi harfin za'ida Allah ya tsarkaka ya fi karfin a ce akwai wani harafi na kare a wajen shi duk abin da ya zo daga Allah ba a ce mana za'ida kina abu na qur'ani ba a ce za'id sai a yi ladabi ko da ma a jumlar ina hudda shi jumlar za ta zauna ba ka ce mana na kare a qur'ani kan ce akwai kare eh to kar a ce na kare فكل حرف وضعه الله في كتابه دي حرف da Allah ya dora shi sanya shi a cikin alqur'ani inna ma wadahu hikmatul baliga Allah ya ajiye shi akwai hikima isassa cikakka anan kenan ba za mu ci bane kari min ifadatu tawkir ko ba mu fa'ida ta karfafa magana wa isaratul uqul ko kuma tada hankali ma'ana a motsa hankali ga wannan abu wa isaratul yawwa wa imanin fikiri ko kuma a yi amfani da tunani ɗan adam don a baka damar za ka yi tunani wa gani haza da wani wanda ma misali ne mun kawo min ma la tudriku al afida wanda zuciya ba ta iya riskar abin wala ta ta wuri su duba da kirjin kama bai iya ɗauka zalika saboda wannan fa min al afdal yace abu ne mafi fi kyau an yusammiya tilka huruf dukkan harufan da nasiya zuwa in dai a ƙur'ani da kalmar ce na ƙari mu sa mu suna bil hurufin mu'akkada harufa na ƙarfin magana aw ma sha ba zalika ko abin da ya kama da wani kenan mu san dai abin da za mu wuri kar ya dai nuna cewa ƙari dan me yana bi ya za a ce ana Allah a ce akwai ƙari to wannan bayani ne mai kyau wanda malamai suka yi in dai a wani in a larabci ne aka wani yin ce na ƙari amma in haka magana ta Allah ce kenan kuma har ta manzo kenan sai mu yi ladabi sai mu ce na ƙarfi magana kuma babu shakka duk inda kaga wani abu ya zo a cikin Qur'ani ko a cikin Sunna to akwai hikima da take cikin wannan so na kenan bai dace mu ce abu ne ta rayuwa ma kai ya fi karfin tunanin ka ba ka iya magana ba kenan kaɗai sai ka daina al'amarin zuwa ga mahalici Allah sai harin kawai na ƙari ka ce na wannan ka ce na ƙari ka ce na ƙarfin magana يعني ذاك فقال كذا داوود إن على الله بدأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العالمين